بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
أقول وإني ذو حياء وذلة shehu ya ce ina faɗi ni ko alhali ma'abocin kunya ne da kuma jin ƙasƙanci ولا بد من شكوى babu makawa kuma da kai kuka da kai ƙara gurin manzo Allah وقلبي أخو ألم zuciya na kuma ɗan uwan raɗaɗi ne saboda damuwa
ألا يا رسول الله na'am saurara ya manzon Allah
عبد مغفل ni bawa ne naka muga falin abin gafalarwa تحمل أوزارا da ya ɗauko manya-manyan zunubai وغيرك لم يرم bai nufi kuma a waninka ba kai ya nufa zuwa gare ka ya rasulallah Ina- wannan kayan ɗauko ina zan kai a sauke mun sai wajenka ya rasulallah sai ya ce wa gairu kalam yaro
فلم يأت عبد بالجرائم
babu wani bawa da ya taba zuwa wato da manya-manyan zirbai da laifuffuka makamaka makamaka zuwa nan bigiran naka مثلي za'iran yana mai ziyara misali iri na قروني cikin karnonin da suka shuɗe أمم da cikin al'ummatai duka ba wani wanda ya taba zuwa nan da zunubi irin nawa duk karnonin da suka shuɗe da al'ummatan da suka zo ziyara ka tun kafin mu ba wanda ya taba zuwa da zunubi mai yawa da laifi irin nawa ya rasulallah Allahu akbar
وقد شاب قرني shehu ya ce haƙiƙa ƙarni kaina ina nufin ƙaho ƙaho ba kai ba kenan to shine wannan isti'ara ne na tauriya na masu balaga ya ce ƙaho da shaba ya yi furfura mana kaina ya yi fari وعوض العيب زائد amma shi ko mai kan ni kenan za'idin yana mai ƙari ne cikin aibu ga kuma tsufa ga kai da furfura ina ƙara kuma yin laifi wannan duk tawaru'u ne al'ada ne na kamilan bayan Allah
وما أسوأ الإسيان yace a al'ajabin mafi munin nan na wato saɓo والشيب في اللمم kuma ga furfura tana cikin wato ƙaruwa da kewaye da lullube dukkanin kayi فلو تحمل الأيام ما العبد حامل yace da kwanuka za ta ɗauki abin da wannan bawa in yi zake ɗauke da shi na daga laifi لأظلمت الأرجاء da sasannin ƙasa duka ya yi duhu بالذنب da zunubai da zunubi والظلم da kuma zalal da tu- kuma wato ainihin mm, duhu Mm, wa wa zalal ko والظلم zulam to zalunci shine daidai فيا رب فاغفر لي ya ubangiji Allah ka yi gafara gare ni وتهدي فعاد من يحب الذي أحببته المصطفى wata hadi ka shiryatar da
نعم فعاد من يحب الذي zuciyar nan nan wannan da yake son wato abin zaɓin ka shi ne abin zaɓin al'ummatai duk mai son annabi Allah ka shirya zuciyarsa shi yake nufi ka shiryatar da ni da duk masoya wannan muke tare cikin wato soyayyen manzon Allah صلى الله عليه وسلم ya Allah ka shiryatar da mu ka ban mu akan tafarkin manzon Allah Allah ya mana haka na مصطفى الأمم
na shi ne abin zaɓin al'ummatai وما أسوى العاصي مسونا منعما ya ce al'ajabin munin nan na wato ainihin mai kuba muni mai saɓon Allah amma kuma abin mamaki sai gashi muna aman yana abin ni'imtarwa يقارف نوعا من ذنوب yana kamfata zunubai yana aikata su ولو لمم ko da ƙananan zanabai duk bai bari ba ya yi manyan ya ƙananan ya manyan ya duk abin da na zanabai bai bari ba amma kuma gashi muna aman Allah na ni'imta shi wannan wannan mai sabo abin mamaki wannan tawaru ne Eh, annabi Muhammadu dai sallallahu alaihi wasallam ya lullube shi da ainihin baiwarsa da haskensa da faralarsa shi sa ko da zanubin ba zai cutar da shi ba na wa tahdibihi aznasa halqika ka shiryatar da jinsosi jinsosi na halitta ka bihi da shi shehu kenan in zama sanadin shiryar halittar Allah
warfa an bihi rayatal islami ka ɗaukaka tutar nan ta musulunci bihi da shi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taksir sanam ka karya kuma gumaka bihi da shi
wa zidhu min al-ilmi sharifi ƙara wa shehu ibrahimu daga ilimi maɗaukaki shine ilimin nafi'i wa qibbihi lada al-mustafa ka tsayar da shi kuma nan ga abin zaɓin Allah ya tsaya wajen annabi da riko da sunnoninsa yulqi ila al-mustafa salam yana mai samun kuranga wadda zai hau zuwa abin zaɓin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ina mai jefa kuranga kawai ya hau ya tafi wasu da zuwa manzon Allah na'am salamun ala zakar rasul muhammadin gaisuwa ta tabbata a bisa wancananka wancananka manzo Muhammadu.
salamun ala daha Gaisuwa ya tabbata a bisa ɗaha.
salamun ala qusam Gaisuwa ya tabbata kuma a bisa Muhammadu kusanmu.
salamun ala al-ma'i dalali
Wannan baitin. Ina an- na sha fada ko istimalin sadaki saboda masu neman karatu ko jarrabawa ko wani abu dai ana abin nan ɗinsa bakwai ko ma jarrabawa za a je ko me ko interview ko me dai mutum ya gaida annabi da wannan to insha Allah ko me ya dosa zai yi nasara salamu ala zakar rasuli muhammadi salamu ala daha salamu alal ko da za ka shiga interview ne ko wani ɗakin jarrabawa ko wani abu dai ga shi nan da yadda ake son a samu na jahi ko ka fahimci karatu in ka zo ma ko makaranta ka- ka- kafin ka fara ka zauna ka karanta wannan bismillah duk abin da za a yi sai ka- ka ka gane Eh, salamu ala zakar rasuli muhammadin
salamun salamu ala ala ɗaha salamu ala al-qusam alal kusan bakwai ne Eh, bakwai ne salamu alal kusan na'am salamun ala al-ma'i dalali gaisuwa ya tabbata a bisa mai share ɓace-ɓace mubashiran mai bishara da alkhairi ga masu bin Allah salamun ala al-hadi gaisuwa ya tabbata a bisa mai shiryatar da bayi bihi tuskabu diyam da shi ne ake shayar da wato bayi wato ruwa na rahama da- da- da da daraja salamun ala nuril amini gaisuwa ya tabbata a bisa hasken nan na amintaccen Allah shine annabi Muhammadu wa innani hakika ni in yas sakhistu madiha al-mustafa dahra li qisam na riki yaban nan na ainihin abin zabin Allah mutukar zamani shine rabo gare ni duniya da lahira
salamun ala al-ma'muni gaisuwa ya tabbata a bisa mamunu ahmada mai suna Amadu nasiri mai taimako na salamun ala al-mahmudi gaisuwa ya tabbata a bisa abin yabon Allah abin yabon bayin Allah wan naru tattarim wuta kuma ta soyayya tana mai ci tana mai bula cikin zuciyata
salama muhibbin gaisuwan nan na masoyi muqsirin mai takaitawa laysa amilan bai zama mai yin aiki ba bimisdaqi dawa da'awahu bihi bihi da gaskiyar soyayyar nan nasa ga muntakal umam abin zaɓin nan na al'ummatai shine annabi muhammadu
salama muhibbin gaisuwa ko na masoyi shadda anhu mazaruhu wato da maziyartarsa ta wuya ta gare shi fasara yuhayyi afdalan nasi bil qalam sai zamanto yana gaida mafificin mutane shine annabi muhammadu bilkalam da alkalami yana ta rubuta gaisuwa gare shi Salamun alaihi min hadimin mutayyamin gaisuwa ya tabbata gare shi daga hadiminsa mutayyamin abun wahalarwa da bautarwa da على soyayyarsa الجو في تيها ina a bisa sararin sama fi taiha aruba a cikin sararin jejin nan na aruba وست da جم kuma ɓangaren sun ta jamu duka a farisa ne jirginmu yana sama wajen ina ta miƙo gaisuwa zuwa manzon Allah ta ya aruba wata ya sun ta jam
سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah من بريسة daga baris وقد ألا لدى مرسليا ga shi ko yana mai ɗaukaka nan ga ainihin abun aikowa ma'ana yana tafiya zuwa manzon Allah اللائبون على القمم masu komawa kuma a bisa wato tsororuwar daraja ta soyayyen maza Allah.
بطائرة حولي نصارى Wannan halin da nake da wannan gaisuwa da waka ina sararin sama ne gefe na kuwa nasara turawa suna nan gefe ko ina sun cika ina tafi a cikin jirgin sama. Allahu akbar. Na'am, إنني hakika ni Inyas لذا طيبة الغراء ina mai nufi tafiya dai zuwa ɗaiba mai haske shi ne madina وكم لي بها وكم wa kam da yawa li tafiya ta tabbata gare ni zuwa ɗaibatul garra wa kam da yawa li gare ni biha zuwa madina
سلام من الله الجليل جلاله gaisuwa ya tabbata daga ubangiji allah wannan da girmansa ya girmama ya على ɗaukaka المصطفى ya tabbata a bisa abin zaɓin allah يرجو إلى العبد يبتسم sai gashi yana makadi ba zuwa ba wannan inyaz yana murmushi a jirgin kenan ya ce bayan sai ga annabi muhammad muna sama a jirgi ya sa min ido yana kallo na kallon rahama manzo Allah yana taimun murmushi ina ni kuma da miƙa gaisuwa da bege a cikin jirgin
يبشره الباري بمنحه ce farin cikin da yake da kallon da yake min ishara ce ta makakin halitta Allah yana masa bishara da yabanni na ويرتدي على العبد yana kuma yin yarda a bisa bawa shi manzon Allah
مختار البرية لم يلوم mutarul bariyati shi ubangiji Allah ya yi masa bishara da baitoci na da yabo na gare shi ubangijin kuma yartari yana yin yarda alal abdi a bisa bawansa in yas mutarul bariyati abin zaɓin talikai shi annabi muhammadu lam yalum baya zargi gare mu sai dai yarda kaga an samu yardojin duka radal munhamin na ya ce matsalabi hina ma nilto ridahu hawar kafi jami allazi rumtu to ka gani mutarul bari ya lam yalum baya zargin mu da komai sai alkhairi saboda haka ya yarda da mu kenan Allah ka ba mu yardarsa na'am فصرت على ما قد جنيت sai na zamanto a bisa abin da na lasa مفضلا abun fifitawa ne duk da zunuban da na yi da laifuffukan da na yi sai na zama abun fifitawa ne a hazara Allah حبيب رسول الله halin kasancewa ta masoyi na manzon Allah في مسلم خدم a cikin taron nan kuma na hadiman manzon Allah ni ne hadimi shugaban hadimai kuma a cikin hadiman kuma ni ne habibu rasulullahi صلى الله عليه وسلم. فصرت بذا أضوي المقامات sai na zamanto da wancananka da na samu na yardar manzon Allah da samun kasancewa ta mafificin khadiman ina mai naɗa mukamai دائرا إلى حضرة da'iran ina mai tashi zuwa hadarar da كل الحجاب bihan kasam dukkanin hijabi wato da ita ne ya rugurguje ya kauce ya zama babu hijabi alara Allah kenan
فقدت بها نفسي sai na rasa kaina biha da ita
وفقدي متى بدا زمان زلال rashi nako da babu ni ko da yaushe kyawun nan na jamalar hadara Allah ta bayyana غير الكل كالعدم sai ya mayar da kowa da kowa kamar babu saboda haka nima na rasa kaina don duk sannu na samu shiga hadarar kuma lokacin da dukkanin jamala hadarar Allah ta bayyana komai da komai zama yake babu sai Allah sai yarar kulla kal adam saboda haka ni ma da na danna kai sai na rasa kaina
فصرت بها أحيا مدى الدار خالدا sai na zamanto ina mai rayuwa da wannan ainihin hadara matuƙar zamani ina abin dawwamawa rayuwa
خلصت من الأسواء sai na kubuta daga barin munane munane والشر
na kubuta daga barin sharri والسقم na kubuta daga barin cututtuka duka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da wannan daga barina
به وإليه da shi zuwa gare shi فيه cikinsa عنه تصرفي anhu daga gunsa tasarrufi tasarifi na da jujjuya ta da yin komai ɗina to bihi wa ilaihi fihi anhu annabi muhammadu ke na مرادي مراد الحق muradi na muradin Allah والعبد كالقلم bawa kuma ya zama kamar alƙalami wal abdu kalƙalam sai yadda aka yi da shi shine tafiyar bayan Allah ba ka da wani kace na ce ba wani kokawa ba wani hayaniya ba haya gaga bawa kamar alƙalami yake sai yadda aka yi da shi ko ai magana kenan ta arfan Allah yanzu yanzu a ka'idar sufaye ka zo ka ce kai ga wani abu kai shi kake so kai ya za a yi sai ka samu kaza to ka faɗi ai shi arfin Allah da ya san Allah zama yake sai yadda aka yi da shi yayin da ka ji wani zaɓi ko wani karkata ga wani abu ya hijabi ya, ya riske ma kawai sai yadda aka yi da kai kuma duk yadda aka yi da kai ɗin daɗi ne Eh, ba komai shi sa shugaban sufa yake cewa ni ni al- ni- ni alƙalami ne na rubutu ƙudura Allah ce ‘yan yatsu ka gani yanzu duk sannan alƙalami duk- dukkan alƙalami ba sai ‘yan yatsu ya ga dama zai rubutu da shi ba amma an fike alƙalami ya yi kyau zai rubutu in ɗan yatsu ya ɗauka ya ga dama sai ya daɓa shi kawai in kuma ya zama babu alƙalamin ‘yan yatsun ya so sai ya fiƙe shi ya mai da shi na aiki ana ƙalamun wal iktidaru asabi'u shine shehu yake nuni zuwa matsayin su su na masana Allah da yadda suke hulɗa da Allah a gani amma yanzu kai da baka kai nan ba ka je ka ɗan tattare kuɗin ka ka harhaɗa ka miƙa wani za a je a yi business za a juya da ka ka ka sai da komai shuru shuru shi gama karece karecen na shi ya cinye kudin karshen kai waya baya dagawa kasar da an ji an waya an ki daga shi kenan shiga hadari yanzu za ka fara kama kama ko ai kaga kai ba za- kai a- tunda kai ba baka kai wancan matsayin ba za ka so haka ba shi harifi duk ɗaya ne da ji a kamar riba a ce gashi an samu kaza an samu kaza kudin nan naka gashi sunnin ku ga wasu abubuwa ma ga harka an bude wata harka da wasu dama a kuma samun wani income wani kamfanin ma zai turo an ba da account ɗinka majubi abin da ya sani kenan shi nan ya tsaya amma arifin Allah da wannan da wanda za a ce babu an cinye shi kenan ji daɗi yawa mm. sanin Allah da daɗi amma da wuya Mm, ba ka ganin bayan Allah sai an zage su an an cuce su an doke su suke jin daɗi saboda sanin su da Allah Mm? Imam al-Junayd shi shi saboda tsananin makocinsa wani mugun munkiri ne wani mugun wancanan kan daɗin ne zaki duka haka yake imamu ya ce da almajirai kan wanda ya kula shi duk wanda ya taba shi to ba ni ba shi kasan haka suke cewa ko iyayenmu haka suke mun gani duk sa'an da aka zo za a- aka ci zarafi ba ruwanku mun gode Allah wani abu ma a yi wa manyan ka- m- masoya su ta kuka amma su kuma su ta farin ciki suna ta sadaka ana jin daɗi Eh, to shi wannan mutumin sai da ya kwana bakwai bai ko fito ba wanda kullun zagin safa daban na yamma daban ya jeho mai dutse ya zo ya make shi da sanda idoke shi jima ciwo sai ranar imamul junaidi ya ga mutumin nan kwana bakwai bai ko gan shi ba ba zagi ba duka shi mm Allah Allah mun tuba kowane abun maka ya Allah Eh, wai a halarar dai a san da mu Allah sai ya shiga damuwa ya dinga addu'a ya dinga sujada yana kamun kafa ya Allah wannan bawa muke samu dan duk musibar fatarar ya ke samu wai ba kawai cin zarafin bayan Allah ake ba kuma shikenan dan dai su su ne masana an gama a ɗaukaka mukamin su ake a zahiri da baɗi ne sai da kawai ya cika kwana bakwai ashe bai ji daɗi ba ne zazzaɓi ne ya kama shi ya sani ba sai ya fito da la'asa ya watsake shi kuma mun kiran nan ya damu kwana bakwai bai ci mutuncin waliyin Allah ba da ya saba ci ka san ita tsiya ita tsiya kaso ce wannan aka kasa aka ba dole ya tsiya baka je batun a ciki ba wannan fa yuktabu ko fa yumaru bi katabi ko rizkihi wa ajalihi ko shaƙi'in ko sa'idun au shaƙiyin ta shehu ibrahim kuma yana cewa fa shaƙiyu ilal ashqa matsiyaci dole ya tsiya shi san kun ga wani yana tsiya ku kyale shaƙiyi ne to shine da shaƙiyin nan ya fito sai ya samu daidu ya yi alwala yana zaune a gefe ina ta salati ga annabi da ya fito ya sa hannu ya tafka min mari ya tafka masa a hannun dama fuskar kunci imamul jireli sai maza ya miƙa man na hagu ya kuma tafka man sai jini fuskarsa idan sai ya kumbura sai jini da ya ce alhamdulillah Allah zana san an san da mu ya dinga farin ciki duk kasala da komai ya kauce to ka ji masana Allah wani ba mis amma yanzu kai masana Allah yanzu wani ya zo ya tafka maka mari ya kuma tafka ma ya fasa ma ido insha Allah kafin jim kaɗan a ga folis ko ai ma'arifa kala kala ce akwai mai nauyi akwai afifiya to saboda haka mu dai mu gode Allah mu kuma tsaya tsayin daka mu tafi kan cewa duk wani abin da za mu ga ya zo mana mai daɗi ko mara daɗi kawai Allah shi ne fa sanin Allah kullum haka wallahi ake ta gaya mana har kuma Allah sha'ala ya sa gashi muka zo muke ta gane abin haka ne komai sai an faɗa mana Allah saka musu da alkhairi
فطور لدى بيت ilahi.
wani yayin sai ka ganni wajen ɗakin Allah a Makka.
Wataratan ladal Mustapha Mahmudi.
Wani yayin kuma ti mun koma mun tafi ina wajen Mustapha abin yaban Allah shine sai ka ganna Madina.
Kalbu muzdarim.
Zuciya kuma yana wato abin raurawarwa da girgizarwa da shauƙin manzon Allah.
Wa tsauran lada hurin zinani.
Wani lokacin kuma sai ka ganni wajen matayen nan na aljanna. aljanna ina ziyaran matan manzo Allah baki a wani lokacin kuma sai ka gane ina kutsawa cikin mutanen nan sufaye na ahli sufati dukkanin mu babu mu kowanne daga cikin mu wal kullu qad udim kowanne an rasar da shi ba kowa ziyarar da mu da masu ziyara duk babu mu duk sai manzon Allah ba wanda yake jin kansa ko ya ga kansa ko ya san da shi duka da ni da waɗannan bayan alin sufayen na alin sufa din ba kowa sai annabi Muhammadu na'am
hunaka tasawa man yuridu manafi'i man yuridu manafi'i wanda yake nufin amfanar da ni wa marama durri da mai sanya cuce ni a lokacin da na kutsa na je nan wajen ziyara cananka ne ta sawa suke yin daidai duk ɗaya ne.
Lastu a ba na tsoron cutar mai cutata ولم ألم na ولم ألم ولم wala- ألم ba kuma na jin raɗaɗi in ma ya yi cutar صلاة وتسليم salati na Allah da tasaliminsa على أحمد المختار ya tabbata a bisa Ahmadu abin zaɓin Allah shine annabi Muhammadu بربه daga wajen Ubangijinsa.
بها ترفع النقم da albarkacin salatin nan ne ake ɗaukake wato azabobi da matsaloli daga barinmu صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah والدهر شاكرا لنعماء مولا wuce tabbata ga manzon Allah mutukar zamani halin kasancewa ta ina mai godiya ga ni'imomin Ubangiji Allah da ya yi gare mu شكره الدهر ينختم Tim godiya ko ga Ubangiji mutukar zamani yan hatim yana lallaita. An san lallai ko? Lallai ne, tilas ne. Allah muna gode ma.
الحمد لله Shi kuma Allah dan fin ƙarfi da irin irin irin da irin nasa jalalar da jamalar. To duk abin da ka samu kanka a ciki sai ka gode masa. Daɗi ne alhamdulillah. Wani daɗi ne alhamdulillah. Shi ne ma hausa suke cewa mutum ko a bakin kura yake. ta kama shi tana yayyaga shi sai dai- sai ya goda Allah tsakaninka da Allah dai godiya annabi ne alaihi salatu wassalam ma ya warware mana idan daɗi ya same ka farin ciki ya same ka abin da kake so ya samu ka sa- ka samu kanka cikin farin ciki ya ce alhamdulillahi rabbil alamin amma abin da ba wanda shi ne kake so ba ka shiga kanka cikin damuwa cikin musiba to duk daga Allah ne shi dai za ka godewa to shi ne sai ka ce alhamdulillah ala kulli hali bisa na kaji mumin ya ce alhamdulillah ala kulli hali to lalabashin da wani taimako da yake so kai ma yana cikin matsala na'am
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa وشكري ce kaga godiya na وتسليمي da kuma gaisuwa ta ومجهي da yabo na له نعم ni'imomi ne da nake yi lahu duka ga manzo Allah na yabo na godiya ta ko duka ga manzon Allah ne na'am wannan kuma ni ni'imomi ne gare ni Allah ka ƙara mana su
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa أتقبلني يا مصطفى الكون shin yalla ka ko karɓe ni ya zaɓaɓɓen halittar Allah
النعم abin da nake so amsa daga gare ka ka ce na'am i na karɓe ka ya barhama inyas mu ma ya karɓe mu
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa تقيني تقيني الأما salatin nan ta tsare ni makanta والضعف da rauni na jiki والعقمة da kuma wato samun damuwa na zuciya والصمم da kuma wato ma- kurmantaka karin ji ba na ji karin daina gani da gani da ji da ƙarfin jiki da kuma da yamutsin zuciya ka rasa me yake maka daɗi da araba ni da shi kunne na in ji na garau kar a zo a kira a ce wani eh eh a'a haka ko shehu har ya koma ga Allah ko kana can ne kai ma shehu yana ji garau Allah kai mana haka
عليه صلاة الله ka san ko idan shehu da ya tafa- ya ta fama da ido a je paris a je gani na gane ne ganin annabi ne abin da in ba- in ba taimakon allah ba Mhm. talatin allah ya tabbata zaman za allah وسلامه sannan gaisuwarsa تقيني شر الفقر salatin nan albarkacinta tana tsare ni sharrin nan na talauci والجهل da sharrin jahilci والوهم da kuma wahami kullum dinga rikicewa ba na gane abubuwa wahami kenan a duk abin da za mu yi zama a- a nitse na san inda aka dosa yawwa kuma ba ni da jahilci akan abubuwa na ilimi na addini da ilimin rayuwa sannan ba ni da talauci aljihuna da abin kashewa eh, da kashi saboda Allah kai mana haka wannan ma mun faɗi adadinsa na adadin ai uku nan ne da ɗari uku da sha uku da ɗari da sha ɗaya da kuma babban adadin inda mutum zai karanta wannan duk abin da shehu ya roƙa a ciki Allah zai tsare shi da shi mutumin da ya karanta wannan adadin a rayuwarsa ko so ɗaya ba zai ce wai ba alfaƙar waljalu walwamu Allah sai ya kare ka ko da kirkicewa wasu suka yi da ka zo sai ka warkar da su eh alayhi salatu Allah sun masalamu salatan ta ke alfaƙara waljalu walwamu ko 111 ko kuma 313 ko babban adadin 2,000 ko 77 idan mutum kuma ya yi hikima ko musamman lokacin da ake cikin nan sai mutum ya ɗau adadi na ƙasa na tsaki na ƙarami ya yi gobe ma ya yi na tsakiya jibu ya ɗau niyya ya yi babban shi kenan kai tsaf kawai na'am alaihi salatullahi salatin saboda halin da ake ciki shehu ya ce fa mali siwa na asalar ma'adinu ba ni da komai ba ni da wani kanti ko barami ko wata shiya in shehu ibrahim ya ce sai dai na roƙi allah siwa an as'alallah sai dai na roƙi allah to allah bayan allah suke roƙo sai ya ba su ya wadata su ya musu duk abin da suke so a roƙe shi dai in allah ka ba mu albarkacin manzo allah alaihi salatullahi salatin allah ya tabbata ga manzo allah kuma salamu sannan gaisuwarsa taqiliya sharrad dayn shi wannan salatin nan albarkacinta tana mai tsare ni sharrin bashi wa shu'umi ka san bashi ba kyau Mm, Allah tsare mushi karaye ka je ka ba bashin kowa in ma kai kake bin bashin ba damuwa to sharrin bashi da damuwar bashi ka san ma'aiki ya ce bashi da daddare bakin ciki da rana kunyata in dare ka kwanta ka fara tunanin wane na binka wane na binka wane na binka ba ba daɗi ko ko za a tashi ko za a mutu ko ya za a yi da kuɗin su wane ba wannan baƙin ciki da daddare baƙin ciki da rana kunyata da rana kana fitowa mai binka kuɗi ya yi wani haka za ka yi ka gani idan ana binka bashi ko ya aka bugo ba ka son ɗauka ir sai gabanka ya faɗi saboda bashi Allah ka tsare Allah ‘yan uwanmu Allah yaye, ka ba arzuta mu Allah muraye ba bashi, ba adashi, ba alwashi, ba albashi, sai Allah sai manzon Allah.
wa shu'umi Da kuma shi'umci, wal gumam da kuma ɓacin rai da baƙin ciki duka Allah ka tsare mu duk fa- duk wannan a bisa wannan salon wannan adadin ne mai martaba uku Eh, a ɗora shi shi ma na'am alaihi salatullahi in mutum yana yin wannan kasuwanci da zai kai ko da duk sanda za ka fita ne ka karanta goma sha ɗaya a bisa wutiri ko ka karanta sha bakwai ko bakwai ko sha ɗaya wannan duk harkar da za ka yi sai ka yi ka gama ba dai bashi ba sai dai kai ka bi Eh, saboda ba daɗi Mm. salatin Allah ya tabbata zaman za Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa taqiliya sharrul bukhuli
albarkacin wannan salati tana tsare ni sharrin nan na rowa khirsi da kwaɗayi wal baram da kuma wato ainihin wato kasa kawo hujja gajiyawa ko in kana da kuɗi ban dubu goma in gani kai sosa soshe ba canji ko kuma ko kuma me hujjarka da kace kaza ba hujja ba to Allah duka eh muna roƙonka ka tsare mu haka shi kuma can taqini sharral ne ce farko taqini sharral buhuli sharral buhuli rowa ka samu ka cinye ka hana kowa ba daɗi me amfanin haka kai kuma an hana ka ai ba kyauta ba to kai ma wal- wal hirsi da kwaɗayi in yi kwaɗayi ko in rowa Allah ka hana mu shi ne aka ce don aka haɗu mutum biyu wannan rowa ya hana wancan kuma kwaɗayi so yake a bashi to wa- wanne ne ya fi laifi mai kwaɗayi da mai rowa ka gani shi dai duk inda ka samu mai kwaɗayi dama marowaci ne don duk inda mai kwaɗayi yake so yake a bashi shi ba a iya bayarwa da haka duk masu laifi ne amma an tashi raba laifin ya fi yawa in an auna laifin na giram ɗin na makwaɗaici yana ranjaye tun da za ka iya samun marowaci bai da kwaɗayi shi nasa kawai zai ci ba ruwansa da na wani wani ma- marowacin Mm? amma makwaɗaici shi sai shi- shi- shi- shi sai ka same shi wato ainihin marowaci ne kuma sannan ga kwaɗayin na'am alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah wa salamuhu sannan gaisuwarsa ya sharral baghi salatin nan tana tsare ni sharrin nan na- na zalunci kan zalunci kar a zalunce ni
wal makri da sharrin nan na makaru kada Wa- makaru wa- kada kuma a yi mun duk wani makircin makiri ya yi a banza laƙada kawas ya gama makircin sama na nan daram dan babu abin saboda albarkacin salatin watuham da tuhuma a dinga tuhuma sabai da kirki a su ne kaza din na a to duk wani zargin mai zargi duk sharrin mai sharri Allah ka tsare ni a tuhumce ni da wani mummunan hali daga cikin halayen da babu su a addini da halayen da ba mutunci a cikinsu halayen da babu kunya Allah ka tsare mu Allah ka yi mana haka Mm, mu da haula baki ɗaya da masoya na alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo wa Allah salamuhu sannan wa gaisuwarsa tahfazu auladi salatin nan albarkacinta tana mai tsare ƴaƴaye na na- na ruhi da na jiki wa tafhimu niqam tana tana mai isan musu kuma wato dukkanin azaba da bacin rai baya samun su alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo wa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa tusayyiru amsari talatin nan albarkacinta tana zama da birane na rin ala alam kamar wuta akan wato tuta akan alami can tsoro ruwan dutse ko ina a ji ƙasa ta kuma ta zama maɗaukakiya an kuma ji Allah ka daɗa ƙara girman ƙasarmu da Najeriya mu ma.
alaihi salatullahi Salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah wa salamuhu sannan gaisuwarsa.
tuhawwilu sahabi kana mai ainihin jibinta wa sahabbai na وابتغوه ka من ba su النعم.
abin duk da suke ƙauna suka so shi na daga ni'imomi na duniya da layira mun gode ko don haka zai an haye abin duk da suke so na ni'ima Allah ka ba su kuma Allah yana ba mu barkacin wannan salati da addu'a na shehu
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah salamuhu sannan gaisuwarsa fala ma- fala masanarun mandarani albarkacin salatin nan wanda ya sani kada wuta ta shafe shi wa man alim da kuma wannan hakika ya sani shi da rani wa- da rani irin kamar wato ya sani na san shi muna da hulɗa ni da shi irin mun san juna amma alim wanda ya sani ta iya yiwa ma ban san shi ba ta iya yiwa hoto na ma ya gani shi ma ya shiga duk ba ba wuta Mm, ba- ka faɗa wa kowa Eh, in wani ya ce kaji eh an ji to kai kai da wuta can gonka mu dai mun yarda wala masanaru mandarani Allah mun gode kuma wallahi mun yarda mun san daga manzon Allah ne Hmm.
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah wa salamuhu sannan gaisuwarsa harumu lidini ina nema ga addini na na musulunci ɗaukaka da ci gaba ma arumu abin da nake nema kawai Allah shi ya sani wa qad ulim hakika kuma an yi sani ni mai neman ɗaukaka ne da ci gaban addinin musulunci kowa ya san wannan
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa لدى المغرب الأقصى uwayika ina gaishe ka ya kusanmu ya taron alheri annabi muhammadu daga magaribul aqsa ina miƙo gaisuwa zuwa gare ka عليه صلاة الله salatin allah ya tabbata gare ka ثم سلامه sannan gaisuwarsa ينال بها خمسا ina samun wato ɗaya bakewa لدى الخبر albarkacin salatin nan nan ga kabari والرمم da yayin ratattakewa a cikin kabari ni ina samun kewa da manzon Allah babu ina ribewa ba na ratattakewa saboda albarkacin salatin nan a shekasan lizimtar salati ga annabi yana hana ribewar jiki a kabari kai dai kama salati kai ta yi Eh, ta salatul fatihi Eh, in an mutu lafiya lau za ka ga jikin na ƙara annabi daraja ba dan komai ba ba duk wannan saboda martaban manzon Allah ne. kuma inda sama da haka Allah yana yi saboda mutuncin annabi na إلى بلدي أو بن ina mai komawa zuwa gari na kaulaha na yi ziyara na yi tafiye-tafiye na dawo وتوبا لخالقي ina mai tuba ga mahalici na Allah أستغفر المولى ina dai mai neman gabara ta Ubangiji Allah جميع الذي ga علم dukkanin abin da shi Allah ya san nayi na kuskure Allah ya yafe mu Allah ya yafe mana Hmm.
صلاة وتسليم ka san wani abin kai baka san ma kayi ba ko shi ko ya sani salati da tasalimi na Allah عليه tabbata gare shi مع الآل الكرام tare da alaye masu girma da وصحبه sabansa لك القطر والديم ya ta zuba ga manzon Allah da alayensa da sahabbansa kamar wato kwara wato dugon ruwa na sama koko kamar kwararar ruwa da bakin ƙwarya Allah ya ta salati gare su
حفلون نعم مصطفى الأقوال ليس يمينه وحق تسلي الذات وهو يمينه وقد جعل في الذكر ينسه كلما أتى قبله فالقد نال يمينه كذا شيعه باب المدلل يفتري إلى همس والباري وكيف يكون غبي جهول قاصد غير منصف يكذب طه الهاشمي ويحييه وهل أخبر الحادي بغير حقيقة مدى قول سار والحديث شجون سبيل سلام في اتباع محمد رسول كريم مصطفى وأمين له اسمة والغير يخطب تارة ودورا يصيب ما لديه يقين خوارقه كالشوب والقتل والحسى إمام نذير كامل ومصون ومن بايع المحمود فهو مبيع لربه هذا الحبيب يمين وحيث رماه قد رماه بكفه إليه فاستفحلتم لي هناك حصول محمد عبد الله سيد خلقه فلا فأقر للأمين فنون فقد كان مبعوثا وآدم طينة نبي لكل الأنبياء ومبين لما أنزل الباري أتانا مبينا فصيح نصه مشفق ومبين جواد شجاع لين متواضع حليم رحيم صفا ومتين كريم عفيف زاهد متمسك بعروة دين استفته قرون يصدقه فيما أتاه بجهاب- جهارة أتيكم وفاروق لزين شكور يصدقه فيما أتاه جحافظه أتيكم وفاروق لزين شؤون وعثمان ذو النورين وسنو سيدي علي أبو السبلين فهو مكين وطلحة سعد والزبير سعيدهم فذكر عن شبه الرجال دنين وذل لعوف قد تسامى إلى الأولى ونسل جراه للقرون أمين كذا أهل بدر قبل عود وحندة وفتح فكل بالمده قمين فيا رب هب لي بالأمين وسابه حياتي على دين الأمين أدين وسعني أموري واغفر لي كل ماكر ويؤتي مرادي خالقي ويؤين يقوي يميني لا أرى لم غيره ولا ضره أرضا لديه يصون على المنحمنا كل برء ومختم صلاة بها يسوء إلى ويحين تذكرته والجسم يومي بكولحه وقلبي لدى الأمين رحين فما لذ عيشي في سوى أرض طيبة بها شهر خير العالمين دفين فقبر بها ساد القبور جميعها وساد الذي فيه وقر عيون تذكرته أغنى أزد مفخما ينادي إلهي بالكتاب يدين تذكرت وجها أدخل الشمس نوره عظيم أزيم ويلين تذكرت عرفا أهزل المسك باسما بصدر كبرق لا تراه يكون تذكرت ذكرا أهزلا وابلغا له فكل زوال عند طاح جليل تذكرت ما كان تذكرته ما كان فزا ولم يكن غليظا ويلفي البغاة يكون ولم يكن ضخابا وداما موقرا أكون عن الزلة وهو متين عليه صلاة الله ثم السلام وعلى وصحبه والسلام لا تونوا نعم حرف النون عرف nuni نعم shehu ya ce na'am abin da zan faɗa tun haka abin yake
مصطفى الأكوان ليس يمين mustapha al'akawani wa hawa ya minu jemin can a shi ne abin zaɓin halittar allah shi ne annabi muhammadu shi ne albarka annabi muhammadu shi a albarka sansa kuma da girmama shi shi a tsira na'am mustapha al'akawani wa hawa ya minu wa haƙƙi tajallin zati na rantse da haƙƙin tajallin zatin Allah annabi shine albarka laisa yaminu ba ƙarya Eh, yaminin farko ƙarya na ƙarshen albarka Eh, Allah ka ba mu annabi na'am وقد جاءنا بالذكر ka san shi faɗin annabi sai wanda suka san shi ƙayyade shehu kenan Hakika manzo Muhammadu albarka ya zo mana da am- da zikiri da alƙur'ani ينصه كل ما أتى قبله ƙur'ani kuma yana share dukkanin abin da ya zo gabaninsa فالقرد نال يمين kar da nalu kuwa cocin su da faris yaminu makaryaci ne shi limamin shi ne fafaro majan paul da abin da ya shirya karya ne da karyace-karyacen sura ta kaza sakin layin kaza duk karya ne duk shirme ne tuni babu wannan littattafan ina taura ina injila to sai alkur'ani kuma duk suna cikinta
كذا شيخه باب المدلل hakanan shehin wannan cocin baba baba roma john paul ne baba shehu baba almurallilu ɓatacce يفتري إلها سوى الباري wanda yake ƙago wani ubangiji wani mahalicci allah وكيف يكون ta ya zai kasance a ce ga wani allah bayan kuma allah mahalicci wannan ƙarya ne Hmm.
غبي wawa جهول jahili قاسع mara adalci غير غير منصف ba mai kuma insafi ba baya bin gaskiya sha sha sha Eh, يكذب طه الحاشمي ka gani An- an taba annaba ne Eh, in ba haka ba yaushe shehu zai zagi an taba manzon Allah yana sarrafantar da ɗa ba hashimin dangi shi fafaro majan paul ويحين yana wulaƙantar da annabi da kuma addinin musulunci tur da shi Mm. da wannan ba daidai ba ga annabi tur Mm. ja tur dubu saba'in tur tur tur na
وهل أخبر الحادي بغير حقيقة wasu abubuwa na manzan Allah da wasu da aka faɗa annabin ne ya ce ai shi ne fafaroma ya yi wata wani magana ya ƙaƙaryata shi ne shehu abin ya dame shi yake cewa shin yanzu mai shiryatar da bayi annabi muhammadu zai ba da labari ba da haƙiƙa ba ماذا قول صخر zancen sa'aru ya shuɗe والحديث سجون hadisin kuma shujunun baƙan ciki ne abin da ya zo da shi abin da ya zo da shi ya ƙaryata to wannan akwai baƙin ciki amma hadisin duk da manzon Allah ya yi bayani shi kuma shujuni ne ma'ana m- m- marfu'i ne mutawatiri kaɗa'i ne shine shujuni mai a ta farkoki daban-daban daban kawai magana hadisin buniyar islamu ala khamsin da ya ta magana fafuroma ya ta suka to shine shewa ya ce wal hadisu shujunu hadisin ma mai tafarkuna daban-daban ne na bangaren masu ilimin musdala ko eh, hadisin muna da hanyoyi daban-daban daga sahabbai sun zo wannan ya rawato daga annabi wannan yaron hadisin da abin sukan da yake wa rukunan musulunci to hadisin da ya zo daga manzo Allah da bayanin rukunan musuluncin hadisi ne ingantacce mafi ingancin hadisai kaga domin sahabban da suka rawaito daga manzon Allah wane daga annabi wane daga annabi sun fi sama da sahabi ɗari bakwai wannan hadisin na buniyar islam ala hamsin ɗin to ire-iren waɗannan kuma amma aka zo aka tayar a shi don tsananin kafirci irin waɗannan shi ne ya ce to shi ne shehu yake ma bayanin shi shi junan nan yana aiki biyu fa akwai na bakin ciki abin da aka yi na ɓata maganar annabi sannan kuma shujunin nan akwai na maganar tafarkunan hadisi hadisai shi hadisin ma tafarkunansa suna da yawa an kakarwo daga manzo Allah saboda ingancinsa kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan ne falata bawa maqadahu minan nari hadisi ne ingantacce sahabbai sama da ɗaruruwa nawa kowa ya karba daga annabi haka yake to to ire-iren waɗannan manya-manyan hadisan ingantattu shine shi fafaroma ya kutsa ya dinga suka don sukan addinin musulunci har ya dinga taba irin waɗannan batutuka na manzon Allah to shine shehu yake wannan magana ba a kyale ba a taba annabi a kyale kasan kullum tuntuna na ta gaya mana abubuwa uku ba a taba su a kyale kuma a ce ana son su a'a sai dai in abin ya fi ƙarfinka sai ka koma ai Allah ya isa bar wa Allah ba a taɓa annabi Muhammadu a kyale shi son sa ake da gaske kuma soyayyarsa bayyana take haka ba a taɓa iyaye a kyale Eh, wani ya zo ya daddana uban ka zagi a gaban ka saboda tsananin kana haƙuri ka ce to ba komai a man subba abu huwa lam yatakallam fa huwa zanim kila ba babansa bane shigo gwani ko a taɓa shehinka ka kyale shi ma in dai da so soyayyar in dai da ita ba a iya ba a iya haƙura shi sa ga mafi yawa mu yanzu babu abin yi a gare mu sai Allah ya isa eh Allah ya isa kullum abin da bamu iya ba mu ki dai muna iya ina amma mu ce a so annabi abu annabi a rike ɗariƙun waliyan Allah a wannan koyon kama aka sai mun faɗa. Mm, Allah ka ban mu da haka shi ne amsan mu kawai kenan ba dai annabin ake ba to mu kuma annabin muke so Eh, ba su banyan ake zagi ba ake kafarta su ko da ɗariƙunsu ko muna nan ciki da gaske a tsaya shi ne amsa Mm, na'am in yaso duk wanda zai zagi ya yi mu dai mu riƙe kawai Allah ya ƙara annabi daraja na'am سبيل سلام Shehu ya ce tafarkin kuɓuta da zama lafiya اتباع محمد cikin bin annabi Muhammadu ne.
رسول كريم Don shi manzo annabinmu Muhammadu manzo ne mai girma مصطفى abun bi Wa aminu.
kuma amintacce ne na Allah amintaccen bayan Allah ne.
له اسمة Tsari ya tabbata gare shi.
والغي- والغير يخطأ تارة abinda isma babu wato ma'asubi ne Eh, shi ya san ma sauran annabawan isma shi ma'asubi ne ba shi da laifi komai nasa daidai ne man zallazi ma saqat wa man lahu al-husna faqat alaihi jibril muhammadun hadi allazi alaihi jibril habat shi kadai ne kamai daidai ne na manzon Allah Eh, shi kadai ne lahu ismatu amma barakar shehu ya ce wal gairu wannan manzo kuwa يخطأ تارة yana yin kuskure wani yayin وطورا يصيب wani yayin kuma yayi daidai ya dace ما لديه يكين ba shi da yaƙini kowaye shi sa samu mutum ma da wani kuskure ya girma ne domin shi bai kai can ba kuma cewar ba ka iya yin daidai duka shine alamar gajiyawa shine alamar muna kana nan baya ci- wajen manzon Allah Mm, babu tabbas to a nan ne mutum sai ya duba sai ya ga mahasada shi mahasadi ko bai kai ba daidai ba ne komai baka iya ba ko to kuma gashi an ce zaka iya yin daidai wani lokacin wani lokacin zaka yi ba daidai ba to idan aka ɗauke ka cewa koman ka daidai ne kuskure ne ba mai daidai komai sai manzon Allah an aka ce kuma koman ka ba daidai ba ne to hasada ce ba wannan komansa ba daidai ba ne sai shaidan amma duk inda ka kai da gaji- gajiyawa duk inda ka kai da kuskure duk inda ka kai da lalacewa wata rana za ka yi daidai ko bara kirki ne zai tace bismillahi ayyai daidai an ambaci Allah ko to amma an ka samu wani mugun mahasarin ya sa ka a gaba motsi ma an kai ba daidai ba ne ko da ma shi hasada ba a yi masa daidai yasa za ka ga kawai in ka sa gaba akan abu na Allah kake nufi bismillah me haka hajji ake ce mana in dai Allah aka nufa a bismillah sai saboda shi ma sadi an ce ko Allah ma gyara Allah ba gyara wa Allah gya- Allah ma gyara gyara yake wa Allah Allah ma bai iya ba Eh, an ce wani mahasadi ne ya daga kai yana kallon sama sai ce can ya ki shingiɗe Wai, saman ma ba ta tsaya daidai ba sai Allah ba bai iya ba kenan to kai kuma in ka zo wani masa da ya zo ya ce maka kaza kaza ka kula shi Allah ya ƙara annabu da rana na'am alhamdulillah